الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau lahadi uku ga watan rabi'un awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da 43 wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta 2021 za mu fara karatun littafin irshadu saliki ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari wannan darasi shine darasi na farko insha Allahu ta'ala da za mu dinga gabatar da shi a duk ranar lahadi daidai irin wannan lokaci wannan littafi ya daga cikin littattafai takaitattu waɗanda ake ji da su a wannan mazhaba ko a wannan yanki namu na afirka ma gaba ɗaya ko ka ce ma a duniyan malikiya san littafin askari yana daga cikin littattafai waɗanda suke takaitattu sannan kuma waɗanda suka tara fa'ida suka tara fa'ida mai ɗimbin gaske illa iyaka ya, ya takaita littafin kwarai da gaske tare da ƙunsa masa fa'idodi da ma'anoni masu yawa to irin wannan shi ake kira al-mukhtasar to duk littafin da ya zo da irin wannan sifa to za ka ga yana dan da sarƙaƙiya yana da wahala ba kamar sauran littattafai ba to za ka ga ya dan ɗara risala wahala kamar yadda za mu ji cikin muƙaddima ɗinsa to kuma a ce kana karantarwa ko kana da'awa baka yi askari tun daga bango zuwa bango ka fahimce shi ba kana da saura iliminka yana da saura kwarai da gaske da yawa wasu al'amurra na fiƙihu ba za ka iya yin wani bayani a kansu ba to za mu fara da basmala mala ya ce bismillahirrahmanirrahimi muna masu farawa da neman taimakon allah arrahmani mai bayar da rahama arrahimi mai jinƙai ko kuma mai cikakken jinƙai haka wasu suke fassarawa ar-rahman wanda yake bayar da rahama ar-rahim wanda ya siffantu da rahamat haka wasu malamai suke fassarawa sai za an samu bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim ar-rahman mai aiwatar da rahama ga bayansa ar-rahim wanda ya siffantu da rahamat wasu kuma na cewa arrahman mai cikakkiyar rahama arrahim mai cikakken jin kai eh suna cewa alahira ga mumini amma arrahman ta shafi mumini ta shafi wanda ma ba mumini ba saboda kafiri ma karkashin rahamar Allah yake rayuwa amma shi jin kai da tausayi to Allah yana yi ne na ga masu imani wa kana bil mu'minina rahima saboda haka ya yi ikhtisari ya yi ƙasirin tausayinsa ga masu imani wa sallallahu Allah ya daɗa salati ala sayyidina bisa ga shugabanmu muhammadin wanda ake kira da muhammad wa ala alihi da kuma mabiyansa ko kuma ka ce iyalansa akan ce al'alu ana nufin itilaki guda biyu al'alu ana nufin wato zuriyar gidansu inda suka yi imani da shi alu aliyin alu aqilin alu abbasin alu ja'farin to duk sanda aka ce ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallama wannan su ake nufi karon farko sannan ‘ya'yansa shi annabi sallallahu alaihi sallama zuri'arsa sannan matansa’ to wannan duk sun shiga cikin ahalun nabi sallallahu alaihi wasallama a wurin ahalus sunna wal jama'a wa ashabihi da kuma sahabbansa sahabi shine wanda ya haɗu da manzon Allah kuma ya imani da shi wa mata ala zalika kuma ya mutu akan haka bai canza ba wanda shi ake kira sahabi amma an ce sahabi a luga shine kawai wanda ya haɗu da annabi ko ya zauna da annabi sawa'un mumini ne ko ba mumini ba to wannan a luga ana kira ne sahabi amma istilahi na shari'a in an ce sahabi shine maniji tama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi wa mata ala zalika to su waɗanda ba ahlus sunna wal jama'a ba in sun ka zo sai su ɗauko ta'arifin sahabi na luga sai su makale gare shi sai su dinga ɗauko wasu munafukai sai su ce to gashi ko cikin sahabbai ba dukkaninsu an mutanen kwarai ba ga sahabi kaza ga sahabi kaza irin su abdullahi dan ubayu abdullahi dan ubayu sahabi ne lugatan la shar'an to wannan shine abbasa tantancewa wasallama Allah ta'ala ya ƙara aminci tasliman cikakken aminci wannan maf'ulun ne mutlaqan eh maf'ulun mutlaq qala shaykhu ash-shaykhu ya ce malamai sun ce la yusammal insanu shaykhan hatta yajtami'a khisalan ka hurufi shaykhi ba a kiran mutum ash-shaykhu a wurin malamai sai ya hada wasu ɗabi'u kuma ɗabi'un nan harufan shehi sun kunshe su sun ka ce an yakuna alifan alif kenan alif an ya kuna alifan ma'alufan ya zan mai sabawa da mutane kuma ana sabo da shi wannan alif abin da take nunawa kenan an ya kuna alifan ma'alufan ya zan yana sabawa da mutane kuma ana sabawa da shi duk wanda ba a sabo da shi bai sabawa da mutane ba shehi ba ne alif lamun din na ita kuma an ya kuna layyinal kalbi fi ta'atin lahi ya zan mai taushin zuciya wajen biyayya ga Allah sau da haka duk shehin da baya biyayya ga Allah ba shehi ba ne ɗan damfara ne shinun ɗin nan kuma an ya kuna shakiran li'an'umin lahi ya zan mai godiya ga ni'imomin Allah da ya masa duk shehin da baya godiya ba shehi na ba sannan ya'un ɗin nan kuma an ya kuna amiran bil ma'arufi wa nahiyan anil munkar dole shehi sai ya yana wa'azi duk shehin da baya wa'azi ba shehi da ba yana nuna mutane ga abin da Allah ke so ga abin da baya so kha'un din nan kuma an ya kuna kha'ifan min iqabil lahi ya zan yana jin tsoron azaba Allah to sun ce ba a kiran mutum shehi sai ya tara wa'annan sifofin in bai tara so ba shahida ba to shine ma'anar kala shehu shi malam dai ya cika waɗanga sifofin da haka ba wancan shehi na tsuha ake nufi ba wa abuna shehun kabir ba shi ake nufi ba kala shehu ana nufin wanda ya cika siffofi da halaye da ɗabi'u na ƙwarai alfaƙihu masanin fiƙihu to shi ma sun ce la yusammal insanu faqihan hatta yajtami'a khisalan ko hatta jama'a khisalan ka hurufil faqihi alif din nan shi ma suka ce an yakuna alifan ma'alufan lamun din nan an yakuna layyinal qalbi fi ta'atillahi fa'un din nan an yakuna fahiman alfa mas'alatin qabla an yanzura fil kitabi in kai mai tambaya kan matsala dubu zai iya baka amsa ba sai ya duba littafi ba to wannan shi ake kira alfaƙihu aƙalla ya san matsala dubu kuma ga kai ne ga zuciya ta ya haddace su ba sai ya duba littafi ba kafin ɗin na an ya kuna ƙa'iman bilkisɗi kuma yanzu yana tsayuwa da adalci yawon ɗin na an ya kuna shi ma amiran bil ma'rufi nahiyan anil munkar sannan ha'un din na an yakuna hariban min min al ma'asi eh so da haka baki ba ma waya aikata sabo ba gudun sabo yake yi to haka malamanmu na zaure in suka zo suke tafsirin eh wayannan kalmomin da ashehu da alfaqihu ana faɗa ma ɗalibi su saboda a cire mai girman kai cikin zuciya ta don kashe taso ya samu ɗan karatu cikin cokali a dinga ce mai shekh shina wani tada ka faɗa al'imamu kuma wanda yake al'imam in an ce al'imam wanda a, a ilimi ya kai matsayin ya yi magana a koyi da shi shi ake kira imam duk wanda a ilimi ya kai matakin da zai yi magana ko ya yi aiki a koyi da shi shi ake kira al'imam alhafizu wanda yake mahaddacin ilimi duk abin da ake bukata na ilimi ya haddace shi ya haddace ƙur'ani da ulumu ɗinsa ya haddace hadisi iya gwargwadon waɗanda ake bukata na ahkam ya haddace kuma duk wasu abubuwa da ke da alaka da su saboda haka ɓangaren ƙura'ani hafizi ne ɓangaren hadisi ma hafizi ne saboda haka su kaga can malaman hadisi ba sa kiran mutum hafizi ma sai ya haddace hadisi miliyan a shekhu abdullahi cikin misbahun rawi yana cewa wa fauƙahul hafizu manƙadin taƙa ka alfi alfin wasu yuha haƙaƙa shi alhafiz ya wuce almuhaddis alhafiz sama yake ga almuhaddis shi alhafiz shi ne wanda ya tantance hadisai miliyan da maruwaitansu rijalu ɗinsu su ma ya yi ta haƙiƙinsu ya san wanda adda rauni ya san wanda bai da rauni ya san sika ya san gairu sika to shi a hafiz a ilimin hadis su malaman ƙur'ani ba su cewa hafiz sai dai su ce hamil alhamil ko hamilu kitabillahi don shi ya zo a hadisai ba hafiz ya zo ba hamilu ya zo shi ya istilahi na magabata can shehu abdullahi cike alfara'idul jalila yana cewa iyakum wa wa hamilal qur'ani kasiruhu qaliluhu siyani saboda haka ba su cewa hafizu sai dai hamilu al'alimu wanda yake masani kishi ya jahili kenan al'allamatu mai tarin ilimi ta'un ɗin nan ta mubalaga ce duk sanda aka ga an samu allama ita to ta mubalaga ce ma'ana mai tarin ilimi ilimin nasa ya bunƙasa ba wai malami ne kawai ba to in an ce allama shine almutafanninu fi kulli fannin duk ilimi na ilimi babu ilimin da bai sani ba to sai mutum ya kai ga wannan mataki ake kiransa al'allama amma in ya za akwai abubuwan da baka sani ba ilimi to ko an ce ma allama wannan an ce ne kawai sai dai alama kake kan ba alama ba alama to al'alama shine almutafanninu fi kulli fannin almuhaqqiqu mai tahqiqin ilimi almuhaqqiqu shine man ya'rifu al-hukma wa dalilahu duk wanda ya san hukunci ya san dalilin hukunci shi an muhaqqiqi to irin su zaka ga ko fatawa kai musu za su ce maka hukuncin matsalan nan kaza kuma ga dalili kuma dalilin nan ya tabbata to haza huwa ta haƙiƙu in matsala na da saɓani za su jero maka a ƙawalo na malamai wane ya ce kaza ga dalilinsa wane ya ce kaza ga dalilinsa wane ya ce kaza ga dalilinsa daga ƙarshe sai ya ce maka to amma dalili kaza ya fi ƙarfi saboda kaza saboda kaza saboda kaza haza huwa muhaqqiq amma wanda ɗaya zai jero saɓani wane ya ce wane ya ce ya yi gaba laisa mu haƙiƙan ba mu haƙiƙi ba ne wanda zai kawo ma hadisi ko ya tabbata ko bai tabbata ba bai sani ba laisa mu haƙiƙan shahabuddini tauraron addini wannan hudu kirari ne ga mala tauraron addini ya an ce shahaba ana nufin tauraro abdurrahmani to kaji sunansa na yanka Abdurrahmani sunansa Abdurrahman bunu Muhammadin dan Muhammad bunu Askara to kaga daga nan an ga samu askari eh saboda askar sunan kakan mai littafin ne da sun ga zo kawai sai sun ga ce askari za mu ji mi a cikakken sunan littafin saboda haka askaru sunan kakansa ne almalikiyu mai bin mazhaba al'imamu malik albagadadiyu mutumin bagadaza saboda haka mutumin iraki ne game yadda can mai risala mun ce mutumin ina ne tunisa tunis hmm? yawa ɗan ƙasar tunis ne ko to shi kuma malan ɗan bagadaza ne iraki kenan mun san iraki ai rahimahullahu allah shi masa rahama aminu allah ya amsa alhamdulillahi dukkanin kyakkyawan yabo ya tabbata ga allah alhadi wanda yake shi an mai shiryarwa ila sabilin rashadi zuwa ga hanya ta shirya ita ce hanyar musulunci duk wanda ka ga ya shiryu to Allah na ya shirya da shi zuwa ga wannan hanya al'alimi Allah wanda yake masani bima batana da duk abin da yake ɓoye duk abin da a ɓoye Allah ya san shi wa zahara da abin da ya bayyana ya san abin da a ya san abin da a bayyane min ahwalil ibadi daga cikin halayen bayi ko ka bayyana ko ka asirta Allah ya sani ja'ilil ulama'i Allah shi ya sanya malamai wasiqatan su zamo tsani fi bayanil ahkami wajen bayanin hukunce-hukuncen shari'a Allah subhanahu wa ta'ala da ya so a bauta masa to kuma bayyuwa Allah ya zo shi zai karantar da mutane ga yadda za a yi abota masa to shi yasa sai ya baiwa malamai ilimi su kuma malaman nan su za su zamo a wakilai daga ubangiji wajen bayyana ma mutane hukunci hukuncensa to kaga malamai sun zamo tsani sun zamo tsaka tsakiya tsakanin Allah da bayansa daga wannan malamai suka ce kenan neman ilimi ya zama wajibi dole ne ga musulmi ya tashi nemi ilimi saboda me ba yadda za a yi ka san Allah sai ka yi karatu ka gani in ka ce ba ruwanka da malamai to ka samu matsala saboda haka wannan wasiɗa ka karya ta kuma wannan yana tabbatar da falalan malamai fariƙina su waɗannan malamai masu rarrabewa ne bima allamahum da abin da Allah ya sanar da su min bainal halali tsakanin halat wal harami da abin da a haram ba dan malamai sun karantar da mu kaza halal ne kaza haram ne da ba za mu iya ganewa ba to shi yasa duk wurin da kaga ana wulakanta malamai to alkhairin Allah bai sauka wannan wurin saboda ba a sanin Allah sai ta hanyar malamai ba a sanin addini sai ta hanyar malamai Allah ba shi ke tahowa da kansa yana karantar da ku ga yadda za ku yi ku bauta masa ba to idan ba ku darajanta waɗanda ta hannunsu za ku san Allah ba to yaya za a yi shi kuma Allah ya so ku farrabihu wanda ya ci riba man wannan da fazayin rabauta bi mutaba'atihim da biyan malamai cikin abin da suke gaya mai Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza to wanda ya samu riba wanda ya bi su amma wanda ya koma gehe yana zagin suha sai ya ce wal khasiru wanda attababbe khasararre man hada wanda ya karkace an musahabatihim daga barin abutaka da malamai ba ruwa ne da malamai bai karatu wurin malamai bai tambayan malamai bai kusantan malamai faɗa ma yake yi da malamai to in kana neman hasararre ka kai ga wannan tsayanan wa salawatuhu salatocin Allah masu yawa su tabbata wa salamuhu da amincinsa ala abdihi bisa ga bawansa wa rasulihi bisa ga manzonsa wane ne muhammadin shine annabi muhammad adda'i mai kira ila daris salami zuwa ga gida na aminci almubashiri mai ba da bushara bima fiha da abin da a cikin darus salami din nan shine gidan aljanna yana daga cikin sunayen aljanna darussalami to annabi shi yake ba da bishara da abin da ke cikin aljanna din nan minat tafdili na falala ta ubangiji wal ikrami da baiwa wa ala alihi haka kuma salatin Allah ya tabbata bisa ga alayensa wa ashabihi da sahabbansa albararati masu da'a alkirami masu girma salatan salati tujibu lahum wanda zai tabbatar musu mazidal fadli ƙarin lada wal in'ami da kuma yin ni'ima wa ba'adu mala ya ce bayan haka eh usulubu intiqa usulubu lintiqali min eh alintiqalu min usulubin ila usulubin akhar yanzu zai koma ga wani usulubi kuma to shi yasa ya ce maka wa ba'adu bayan abin da ya gabata eh yawa na salati da taslimi ko to bayan wannan sai ya ce fa innal walada haƙiƙa ɗan nan wasu malamai sun ce ɗanai na babban ɗane akbaru abina'i akbaru abina'i eh ɗaya ne daga cikin ɗaya ne wanda yake babba to shi na yaka magana da shi na wasu kuma sun ce a'a ɗaya ne daga cikin almajiransa to ala kulle halin dai kowanne ne daga cikinsu dai ga abin da malai siffanta shi da shi ya ce fa'innal walada haƙiƙa ɗan nan as-sa'ida wanda ya rabauta da arziki wa faƙahullahu Allah shi mai gamunkatar ta'ala maɗaukakin sarki lamma lokacin da rahaƙa ya kusanci ai ƙara ba lokacin da ya kusanci sinnar rashadi shekarun shirya me yasa an ga kira su da shekarun shirya saboda shi ne daga shekara goma sha biyar shi wannan yaro lokacin da ya kai shekara goma sha biyar to shi yake nufi da sinu rashad saboda daga lokacin mutum ya fara zama namiji amma abin da ya kasa ga haka ban kaura kawai ake yi saboda daga nan ne mutum ke fara balaga wasu ce sha biyu wasu ce sha takwas to sai malam ya ce wana haza wana haza kuma ya kusanci shi ma na haza ƙaraba ko ka ce ya kutsa da yana ya ɗauka wana haza ya kutsa ya shiga an yanta zima ya shiga fi silki ahalis sadadi a cikin zuri na ma'abuta daidai shine masu hankali yana nufin almukallafuna wadu wannan kinaya ce cewa yaron ya yi kusan balaga to shi yasa ya ce lokacin da yaron ya kutsa ma an yanta zima ai an ya da kula ya shiga fi silki a cikin zuri ahalis sadadi ma'abuta daidai zuri kamar ka samu zare ka samu duwatsu ko wasu abin nan sai ka jajjera su akan wannan zaren to wai lokacin da shi ya kusance shiga sahu na ma'abuta daidai su ne almukallafuna sa'alani sai shi yaron ya tambaye ni ya roƙe ni an alahu in aza gare shi kitabin wani littafi ya kunu wannan littafin zai kasance ma'a kasarati ma'anihi tare da yawan ma'anoninsa wa jizan lafzi mai takaitaccen lafazi ya ce a kara makallahu ina bukata a rubuta min littafi amma lafuzza ne su zamo takaitattu amma kuma a kasarati ma'ani yanzu kuma ma'anoninsa suna da yawa sai ya ce sahalar tanawuli kuma mai sauƙin ɗauka ko cikin gari zane ko wani gari zane na ko dabba zan hau ina iya riƙe abina ba zai zama mai nauyi ba walhibzi kuma mai saukin haddacewa ashe kaga an yi askari ne don mi don a yi harda saboda haka ana buƙatar a haddace shi kun ji sharuɗan da ya ɗora ma'uban yana buƙatar littafi mai yawan ma'anoni mai takaitaccen lafazi sannan mai sauƙin ɗauka sannan mai sauƙin haddacewa fastakhartullah nan take sai ni ba Allah zaɓi ne istikhara wa jama'atu lahu sai ni tara masa hazal mukhtasara wannan takaitaccen littafi wa auda'atuhu na aza masa shi wannan littafin na ajiye masa jazilan gwaɓaɓa ababe abu mai girma minar jawahiri na gwalagwalai zinari waddurari da lu'alu'ai wannan kinaya ce kan cewa wannan ilimi akwai abubuwa masu tsada ciki ne ba ko ina za ka same su ba wasan maituhu na samu wannan littafin suna irshada saliki a gani irshada saliki shiryar da mai shiga cikin ibada ma'ana shiryar da mai bauta shine as-salika nan shiryar da mai ibada ila ashrafil masaliki zuwa ga mafi ɗaukakan almasaliki hanyoyin shiga na, na, na, na ibada ko na addini ala mazhabil imami bisa ga mazhaba ta jagora al'azami mafi girma abi abdullahi baban abdullahi malikin shine malikin qaddasallahu ruhahu Allah ya tsalkake rayuwarsa wannan wara darihahu Allah ya haskaka kabarinsa wa alallahi al-mu'tamadu to al-mu'tamadu abin dogara wa alallahi ya tabbata ga Allah ma'ana ban dogara ga kowa ya taimake ni ga wannan aiki ba sai Allah fi bulugi takamili wajen isa game da kammalawa tun da haga cikin mukaddima yake ashe in yana son ya kai matuƙa to dole sai ya koma ma Allah in yana son ya kai ƙarshe wa huwa shi Allah hasbi ya ishe ni ba ruwana da neman taimakon kowa a nan wa ni'mal wakilu ma dalla da zama wasa wakili to sai mali ya ce kitabu taharati an gama mukaddima yanzu a shiga littafi sai ya ce kitabu bai ma ce maka faslun ba saboda wanga littafi da za a buɗa duk wani abu wanda ke da alaƙa da tsalki sai an kawo ma shi a nan tun daga wanka alwala tsalki abubuwan da an najasa hukunce-hukuncen ruwa duk suna ya game na ya ce maka kitabu taharati to wannan babi yana da mahimmanci saboda mi malamai suka ce ya kulla wannan babi ne don ya tabbatar maka da cewa ibada sharaɗinta shine tsalki duk ibadar da babu tsalki to ibadar banzata to saboda haka a tsaya a tantance tsalki tukuna domin sharaɗi ne na karɓar sallah to sai mala ya ce layar fa'ul hadasa babu abin da ke ɗauke hadasi menene hadasi shine suka ce wani abu ne wanda yake alƙa'imul mani'u min sihati salati wani abu ne wanda yake tsayayye kuma mai hanawa a te a yi sallah shi ake kira hadis janaba ta shiga in an yi fitsari ba ya arwallah ba shi ma ya shiga in an yi kashi haka in mace jinin al'ada ya zo mata duk alhadas to wannan hadasin ba abin da ke ɗauke shi wal khabasa da kuma najasa in ta zuba ga sutura ita ce alhabas ko ta zuba game wurin da ake zama a yi ibada ko ta shiga cikin ruwan da za a yi ibada da su to babu abin da ke ɗauke waɗanga abubuwa guda biyu na alhadas shina da alaƙa da janaba shina da alaƙa da tsalki a rashin tsalki alkhabas shi kuma yana da alaƙa da najasa wadda za ta zuba ga sutura ko abin da ya kama da wannan sai ce illal ma'ul mutlaq sai ruwa waɗanda a sakakku me ake nufi da ruwa waɗanda a sakakku su ne ruwan da ba za ka ƙayyade su da wani abu ba musamman wanda ya ɗebi ruwa cikin rijiya kattambe shi mina na a hannunka zai ce maka ruwa ne ba zai ce maka ruwan kununa ba ba zai ce ma ruwan zuma na ba ba zai ce ma ruwan zaki na ba to wancan itilaƙin da aka samu shi ake kira da alma'ul mutlaq to duk ruwan da sai ka ƙayyade su ga wani abu wanda waje to ba ruwa ba sa ɗauke hadis saboda haka ruwan kunu ba sa ɗauke hadis ruwan coca-cola ba sa ɗauke hadis ruwan omo toka ba sa ɗauke hadis abinda ke ɗauke hadisi ruwa mutulaki sai ce kai wa huwa ruwa mutulaki shine ruwan da ma kana ala khilqatihi ruwan ruwan da ya kasance akan siffa ta ta halitta shi yadda Allah ya halicce shi bai canza ba au ko kuma a'a ta gayyara ruwan ya canza bai ma da abin da la yanfakku anhu galiban ruwa bai isa ya rabu da shi ba ta fuskar galibi ko an so a raba shi da ruwa shi daban ruwa daban bayyiwa amma ta fuskar galibi ina misali ka ƙararihi kamar abin da yake matabbatar ruwan inda ruwa ke kwance ashe akwai gishiri wurin nan sai aka zo aka tona rijiya kaga dole ruwan su canza ko irin hadama haka wuri wanda adda laka aka zo aka tona rijiya shi ma dole ruwan mi to yanzu rijiya da an kai cikin hadama ya za ka yi ka raba ta da laka ka raba ruwan da laka a gaba su rabuwa haka inda an kai rijiya akwai karmata ko wurin ko kuma akwai gishiri wurin to ya za ka yi ka raba ruwan wannan rijiya da wannan abu to shi yasa ya ce maka ka karari kenan yanzu a akwai ruwan da zai zamo mutulaki amma bi karari kenan za ka iya cewa ruwan rijiya za ka iya cewa ruwan gulbi kaga ba ka yi idilaki ba za ka iya cewa ruwan famfo eh za ka iya cewa ruwan tafki misali ruwan marmaru ruwan sama duk za ka iya faɗan waɗanga saboda mi su waɗanga tare suke da ruwa inda ruwa ke fitowa nan suke kenan can da ya ce a samu ruwa matsalaki yana nufin abin da wajen ruwa wanda ɗauko shi na za a yi a zuba cikin ruwa amma in ya zan tari yake da ruwa to ba yadda za a yi sai ce kal mutawallidi wal mutawallidi minhu ko abin da ya haihu daga ruwa eh kama kainuwa dukhlab eh kama bado eh kamar gansa kuka irin lamniyan nan da ke tasowa saman ruwa in sun daɗe to waɗanga ruwa ke haifar da su to shine almutawallidi min abinda ya haihu daga ruwan sai ya zo ya yi tasiri ya ɗan canza ruwan an ɗebo su ga alamun bado ana gani ga alamun lamniya ta gansa kuka ana gani to haza la ya duru zaman wannan ƙaidi ba zai hana ma ruwan ai ibada da su ba saboda in ka kula ita labniyan nan da kake gani asalinta ai ruwa ce wannan bado da kake gani da ke tasowa saman ruwa asalinsa ruwa ne haka kainuwa da makamantansu to su ban da su saboda ba daga waje suke ba an ka ɗebo su an ka mi an ka saka ciki kenan yanzu in ka tona rijiya cikin gidanka in ka sha ruwa ka ji suna abin nan gishiri ba komai ko ka ɗebo su ka gansu jawur ba komai ko ka gansu farare kal kamar fenti farin fenti babu komai saboda wannan ƙararuhu ne ko kuma an zo ka ɗebo ruwa ga tukunya ko tulu sai ka ga lamniya nan gagansa kuka nan shi ma ba komai ruwan ne ya haifar da ita saboda daɗewar zamansu kenan alma'ul mutlaq yana da alaƙa ne da abin da an waje an ka ɗauko an ka sa ciki wa yukrahul wudu al wudu alwalla wa yukrahu an karhanta bil musta'mali da ruwan da an kai aiki da su canda saboda ana samun karamcin ruwa akan ɗebi ruwa ga kwano ko ƙarya haka kila kun kai ku goma ko ku ashirin ruwan ga kuma ba su da yawa saboda haka ba za su wadatar da ku a ce ai arwalla da su ko ai wanka ba to shine in wani na da janaba misali ko ko yana bukata ya yi arwalla saboda lurar ruwa to sai a samu wani baho haka ko wani kwano mai faɗi sai ya shiga ciki yana zubawa yana wanka in ya gama wa'annan ruwan sai a ɗauko su shi ma wani ya yi wanka in kuma arwallata sai ya samu ruwa yana wanke gabbai ne cikin kwanon in ya gama shi ma wani ya ɗauke su to waɗannan ruwa su ake kira almusta'amalu ba wai ruwan da ka yi arwalla ka rage ba wannan ba almusta'amalu ba ne rashin fahimta fiƙihu ne saboda haka ruwan da ka wanke gabbai waɗanda ke zuba ƙasa sai ka tara su wani wuri baka bari sun ka zuba ƙasa ba ko wajen alwala ko wajen wanka su ake kira alma'ul musta'mal to makaruhi ne a yi alwala da su amma ba haramun ba ne shi ma inda ya zan makaruhi yan akwai wasu wanda ba su ba in ya zan su ɗaya da to la karahata karhancin ma babu waya sirun haka an karhanta alwala da ruwa 'yan kaɗan hallathu najasatun sai 'yan najasa ta shiga cikinsu ga su 'yan kaɗan kuma ga najasa ta shiga amma lam tugayyirhu saboda najasa ba ta da yawa sai zan bata canza ruwan ba bata canza launin ruwan ba bata canza kuma ɗanɗanon ruwan ba bata canza warin ruwan ba wayanga sifofi guda uku su zaka kalla ga ruwa launi kalansu warinsu ɗanɗanonsu testin ɗinsu duk wanda ya canza guda uku ɗin nan in dai ba daga wancan da an ka isa sina'i ba ƙararihi ko almutawallidi minhu eh to ruwan nan baya ibada saboda haka in ka ji warin ruwa ya canza daga ƙamshin ruwa bai ibada in ka ji ɗanɗanon ruwa ya canza daga tastin ɗin ruwa bai ibada shi yasa malamai wasu sun kai sabani kan ruwan murtsace wayanda ake sama chemical shin suna ibada ko ba su yi saboda wasu in ka sha sai ka jimi to wasu sun ce ba a rawalla da su akwai malaman da sun kai wannan fatawa eh wasu kuma sun ce a ana iya a yi arwalla da su to sai ce wasu uru da sauran ruwan da mala ya tawakan najasata dabbar da ba ta kiyaye kanta daga cin najasa kana da kaji ko zabbi cikin gida ko agwagwa suna yawan ta'ammali da najasa sai suka zo ka aji ruwa ga buta za ka yi arwalla sai sun ka sha ruwan to wannan da sun ka rage makaruhi ne a yi arwalla da shi sai ya ce labance maka ma abinda albaha'imu dabbobi afdalatu sun ka sha sun ka raga ba banda abinda rago ya sha raga banda abinda tunkiya ta sha ta raga banda abinda raƙumi ya sha raga to wannan da ya raga ba makaruhi ba ne kai ko jaki ya sha ruwa sharaɗi ya zambe ta'ammuli da najasa ya raga za ka yi arwalla da abinka au taɗaharat minhu imra'atun haka ban ce maka najasa ba ne ruwan da mace ta yi tsalki ta raga minhu daga ruwan nan ba khalat bihi kuma ta keɓanta da ruwan don akwai wannan fatawa cewa in mace ta ɗauki buta ta shiga bayi ta yi tsalki da wannan ruwan to wannan ruwa makaruhi ne a ibada da su akwai wannan fatawa to sai malam bai ɗauki wannan fatawa bai ce a ni ban cikin masu wannan fatawa ban faɗa ba saboda mi ya tabbata cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin matansa wata ta yi wanka ta rage ruwa manzon Allah ya yi ibada da su to sai ce amma sun ƙayyade sun ce matan nan ya zan ba jahilata ba in kan jahilata ta keɓanta da butar ruwa ko botikin ruwa to ba ibada da abin da ta rage tunda ba ta da ilimi yana yiwa can in ta je wajen tsarki ta lalata su tunda ba- eh don tsarkin mata ya hina maza wuya to sun ce imra'atun din nan ya zan sharaɗi ba jahila ba ce in malama ce to ko ta keɓanta da ruwa ta yi ibada da su ta fito za ka iya ɗauka kai amma in jahilata to ka nemi wasu saboda akwai shakka wa ma ta gayyara mala ya ce duk abin da duk ruwan da ya canza bi mukhalatati ajnabiyin saboda cuɗanyarsa da wani abu baƙo wani abu baƙo wanda a gefe wanda an nesa gare shi sai ya zo ya cakuɗu da ruwan kalhalli kama kunu eh ko kunun zaƙi shi ake kira alkhalu walbauli ko fitsari kaga duk wannan ai baki ne ga ruwa don wurin kunun zaki daban wurin ruwa daban wurin fitsari daban yawwa to sai ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa sai ya shiga cikin ruwan kuma ruwan ya canza to sai ya ce salaba hudu huriyata wannan abin da ya shiga cikin ruwa ya cire ma ruwan tsarki yan ruwan bai da tsarki wa aksabahu ya sana'antar ruwan nan hukumahu hukunci ne in bauli na yanzu ruwan nan sun zama bauli in kuma kunu na to sun zama kunu a shayi yawwa saboda haka komi na na to hukuncin wannan abin zaka bashi kaga kunu ai halatta ne a sha to in shi na ya canza ruwa to su ma sun zama kunu hukuncin su guda da kunu fitsari kuma kaga najasa ne to in shi ne ya canza ruwa ruwan su ma sun koma tsari in jini na ya shiga ciki jini na jasa ne to su ma ruwan sun koma hukuncin jini shi ne wa aka saba yawwa ya sana'anta masa ma'ana ya jayo mai hukuma hu- hukuncinsa yanzu ba ruwa ake kiransa ba abin da ya shiga wa yukurahu an karhanta yin ru- yin alwala ko ibada min aniyati izamil maitati daga ƙwarya wadda an ka sassaƙa ta daga ƙashi na motsai giwa ta ta mutu sai an ka je an ka ɗo- an ka ɗebo wani ƙashi nata an ka zo an ka gyara an ka yi ƙwarya da shi to makaruhi ne makaruhi ne a yi arwalla da ita amma in an yanka ta babu komi wa jildiha ko kuma watan motsai an ka feɗe ta an ka jeme ta an ka sa mata ruwa an ka mai da ita salka kun san salka wani ɗan burga mai na fata haka da ake sa ruwa to sai aka sa in dai wannan salka ta, ta motsai ta ba a rolla da ita wa ya harumu amma ka sani ya haramta a yi ibada minan na kadaini daga ƙwariya ƙwariya wadda an ka yi daga zinari ko azurfa ba wai don su najasa ba ne a'a saboda bannan kuɗin ya yi yawa almubazzarancin ya yi yawa a ce ka tara zinari haka ya ƙwarya da shi kuma ka zo wai wannan ƙwarya kana arwalla da ita ko wanka to wannan akwai ɓanna ciki ba don su najasa ba ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi su ci abinci ko su sha abin sha cikin kwannan da an kai da zinari kamar yadda ya zo cikin hadisin huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yadda hadisi ne muttafaqun alaihi Wayu- amma in yayi wayu juzu kuma arwallar ta isan masa da wancan da an ga ce maka ruhi da wannan da an ga ce haramun in ya rutsa yayi ta yi amma wangar an ka ce haramun na za a bashi zunubi eh amma a ruwan sana na at-taharri kirdadon abin da daidai wa yajibu yana wajaba fi ishtibahi tsahiri a lokacin da aka samu rikicewa ƙwarya mai tsalki bin najisi da ƙwarya wadda an najasa ka zo za ka yi arwallah sai ka samu tulu biyu aje sai ka tambayi wani kace da Allah ruwan nan lafiya lau suke ce ma eh lafiya lau suke amma guda najasa gare sai dai ni ban san wani na da najasa ba amma akwai mai najasa guda Allah ya lau guda guda na da najasa to kaga an samu ishtibahi to in ka samu irin wannan tulu ko biyu ko uku ko hudu ko sun kai goma sai an ka ce ma ɗaya adda najasa ciki ko biyu ko uku ko hudu shin ya za ka yi to akwai maganganu guda uku magana ta farko shine ya ce a tahar sai ka yi hasashe bisa ga alamomi eh ba wai ka yi zaɓi son ka ba ka ce ka yana ganin waɗannan wannan tulu shi an lafiya lawa ba shi ake nufi ba ana nufin ka yi amfani da ƙara'in da daliloli da adilla na cewa kai wannan ruwan saboda dalili kaza da kaza da kaza ina kyautata zaton su da tsalki to shine ya ce fa ya tawadda'u sai ya yi alwala bima ya galibu da abin da ya rinjaya ala zannihi bisa ga zatonsa taharatu hucewa shi adda tsalki inda kuma ya kasa yin taharri ya samu mi shakka to daga nan suka ce in ta kala ila tayammumi su ko su malamai hanga arwala ta faɗi gare zai ta shi taimama tunda bai iya taharri bai iya hasashe shi a ƙauli na biyu wasu kuma suka ce a ba haka zai yi ba shine yace wakila an ce ya tawaddau sai yayi alwala min ahadihima daga ɗaya daga cikin wayannan ƙwaryar ba biyu na ba to sai shi ɗauko guda sai shi alwala da ita in yayi alwala da ita wa yusalli sai hite shi sallah in yayi sallah ya gama sai shi sake dawowa ga gudat wadda bai taba ba wa ya gasilu a adaahu sai ya ɗebo ta ya wanke gabansa waɗanda ya wanke lokacin da ya wacce arwalla ta farko in ya wanke gabansa ga wagga ƙwarya ta biyu mina sani daga wagga ƙwarya ta biyu sun mai tawadda ubihi sai ya yi alwalla da wannan kwanon in ya yi alwalla da shi wai salli sai ya shi sallah kaga sallah biyu kenan saboda haka ƙwarya ce biyu ɗayan adda najasa kuma bai san kowace ce ba to sai shi alwalla da ta farko nan kashi ya hasashe ko kuma bayyuwa ya hasashe ko ya ya ya kasa ganewa to shi alwala ga ta farko in yayi alwala ya je ya sallah in yayi sallah sun ce amma ya bari sai gabbai ne sun bushe in sun bushe sai ya zo ya ɗebo ya wawwanke duk inda ruwa sun ka taɓa na na ɗazu in ya wanke ya wanke ya gama sannan sai ya sake alwala ta biyu da ita da wanga kwanon da ya wanke gabbai ne to almuhim in ta farko ta adda najasa kaga ya arwalla ta farko da najasa ko ba haka ba shi dalilin da an ka ce kashe fara ya arwalla sai ya wanke gabbai ne don yana yiwa ya ta adda najasa to shi yasa suka ce shi fara wanke gabbai ne kaga iya wanke gabbai ne ya rabu da mi najasa yanzu an bi shi wata alwalla don waccan ba alwalla ta yi ba to yanzu ga alwalla da ta biyu shi kenan to sun ce haka zai fa'in kasurat sai mala ya ce to kana iya cewa ƙwaryoyin sun yawaita kila sun zama uku kuma guda adda na jasa to sai ya amfani da biyu sai ya kyale guda kaga in dai gudan in ta farko adda na jasa to ta biyu kaga ba ta da najasa ko kuma uku na sai zan biyu adda najasa guda ɗaya mai tsalki guda ɗaya an mai tsalki to sai shi ɗauki guda shi alwalla shi ta shi sallah in ya dawo ya jira gabbai ne su bushe shi ɗauko ta biyu shi wanke gabbai ne in ya wanke shi alwalla da ita in ya alwalla ya gama shi ta shi sallah sallah biyu kenan in ya gama ya jira gabbai ne su bushe ya zo ga ƙwarya ta uku shi sake wanke gabbai ne in ya wanke gabbai ne sannan shi a rolla ga ƙwaryar nan ta uku in ya ta uku sannan ya shi sallah kaga in ta farko adda najasa eh to na biyu na ƙarshe lahiya lau suke in ta tsakiya ta biyu ke na adda najasa to ka gami ya wanke da ta ƙarshe in kuma ƙwarya hudu ne eh biyu adda najasa cikin biyun ga to haka zai yi sai shi sai shi alwala da guda uku sai ya kyale guda in kuma uku adda najasa cikin hudu din ga to da hudu din zai yi alwala saboda haka sallah hudu zai yi in guda biyan ne uku adda najasa biyu lahiya lau to da ƙarya hudu zai alwala kaga sallah hudu zai yi in kuma hudu adda najasa cikin biyar din ga guda ɗaya an lahiya lau to da ƙwarya biyar zai arwalla kenan sallah biyar zai yi to haka duk sanda ƙwarya ta ƙaru ta najasa sai shi ƙara guda sama gare ta in ƙwarya biyu adda najasa to sai ya ƙara guda kawai misali ƙwarya goma ne eh tara adda najasa amma guda lahiya lau to kaga sallah goma zai yi ba tara ba to shine yake nufi za da shi ƙara ƙwarya guda ala adadin najasati sama ga yawan adadin najasa don in bai ƙara guda ba yana yiwa ta ƙarshe ita adda najasa waɗancan da annabaya su abba su da najasa ko bai yiwa to shi yasa an ga ce ya ruhe ga ta ƙarshe ya ruhe ga ta ƙarshe saboda haka in ƙwarya ashirin ne eh sha tara adda najasa guda ɗaya Allah ya yalo sallah ashirin zai yi ƙwarai ku in ya ɗuwan ga ƙauli za ba ga da taiba ba bai taiba ba kaga sallah ashirin zai yi arwallah ashirin sallah ashirin kuma duk yayi arwallah ya dawo ga ta biyu sai ya wanke gaɓɓai ne don yana yiwa waccan ita ta'adda na jasa ƙwarai ku sai gaɓe sun bushe to wannan shi na sun ce kai malam mai askari ya wahala mutane ba sun ce su sun ma rikice ba su gane abin da malam kanuhi ba to shi abin da malan kanuhi fa in kasurat in ƙwaryen nan sun yawaita zada ala adadin najasati ya ƙara ƙwarya sama ga adadin najasa kamar can da mun ce misali in uku na biyu adda najasa kaga da uku zai arwalla wahidatan ya ƙara guda sama gare ta wa in ma tabarriyun idan mai rayuwa tudu ya mutu dabba dabba wadda ke rayuwa tudu sai ta mutu zu nafsin kuma tana da jini shine nafsin anan sa'ilatin kuma jini mai zuba in an kashe shi ko an ka yanka shi za a ga jini na zuba eh sai ya mutu kamar bera ko misali ko kuma wata dabba ta daban fi bi irin cikin rijiya kamar akuya ta fada cikin rijiya sai ta mutu ba a sani ba to sai mala ya ce fa'in ta gayyara in ruwan rijiyan nan sun canza da wagga dabba da ta fada ciki ta mutu sai zan ruwan sun canza ta yadda gabaɗin ruwan nan wari suka yi mala ya ce wajaba ya wajaba nazhuhu a kwashe ruwan rijiyan nan gaba ɗaya sai an yaso kenan sai an kwashe ruwan nan gaba ɗaya kuma a hidda dabban nan mala ya ce hatta ya zula ta ga yuro in ma ba a kwashe ruwan ba a yi ta kwasa su a yi ta kwasa su har sai wannan warin ya gushe har sai wannan canji da ruwan ya samu ya gushe fa in zalabi nafsihi in kuma an kai sa'a wannan warin ya gushe da kansa ko an wasu sun ce ko an ka sa wani kemakal sai chemical wani wari da ake ji sai ya tafi to fa zahiru zance mafi wanda an bayyane auduhu ila asalihi ya koma zuwa ga asalinsa yan sun koma lahiya nan saboda haka dabba ta fada sai an kai da dabba amma ruwa wari suka yi na rijiya eh to kamin aje a nemo wanda zai shiga cike kwashe ruwan ko da an ka zo ruwan sun sun daina wari to shine mala ya ce zance wanda a zahiri kenan akwai ƙabilar zahiri wanda suka ce a hawaye su ba su yadda ba sai an kwashe ruwan nan ƙabilar zahiri kenan amma ba shi a zahiri ba abinda a zahiri tunda sun dawo ga asali shi kenan wa in lam ya tagayyar ko amma da tan mutu cikin ruwan bai juya ba bai canza ba mala ya ce ustuhibba an so an nazahu a yashi rijiyar nan musahabi ne ba wajibi ba amma can kan da ruwan sun ka canza wajibi ne a yasu bi hasabil ma'i sai a yashe gwargwadon ruwan wal maitati da kuma girman menene motsai din nan da ya mutu yana yiwa babbar dabba ta kila maraƙi na to kaga yaso zai mi zai yawa yana yiwa kila kaza ta to kaga dan abin da za a to wannan abin da ya shafi ruwa kenan saboda haka yanzu ya gama maka bayani akan ruwa da abin da ake ibada da shi to malam mai askari kenan nan za mu kwana in mun dawo sai mu shiga cikin almaitatu wal muskiratu kulluha najasa hukuncin motsai da abubuwan da ke sa maye eh irin su wiwi da makamantansu to duk za a yi bayani a kansu a ina duk guda ne da inda iza duk tufi da shart duk ɗaya ne wa iza mata in ya mutu wa in mata in ya mutu to sai mi kowa ya gane ko ni ma wa iza mata ya sami akwai waɗanda ya samu wa'in to an yi daidai kenan amma dai ko in ɗin an ga samu ba ishkali amma dai ni ma wa iza mata ya sami kila na yi kuskure wajen ja ne ce wa'in ba tambaya an gane abin da malam kanuhi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh